يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه فمنهم شقي وسعيد فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد وأما الذين سعدوا فبالجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجذوذ فلا تك في مرية مما يعبد هؤلاء ما يعبدون إلا كما يعبد آباؤهم من قبل وإنا لموفوهم نصيبهم غير منقوص أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله الذي بعثه الله رحمة للعالمين وعلى آل بيته وصحبه وعلى من نهج طريقته إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته godiya ta tabbata ga Allah wanda ga shi da ikonsa ya sake tara mu a cikin wannan masallaci mai albarka masallaci na juma'a na jokale domin ƙora tafsirin alkur'ani mai girma kamar da aka saba a cikin kowane dare kuma cikin wannan wata mai albarka wata na ramadan yau ga shi da ikon allah za mu ɗora kamar da aka saba wanda yau shi ne iri na 28 ga wannan wata mai albarka hijira ta shugaban halitta annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina shekara dubu ɗaya da dari hudu da arba'in da biyar wanda ya yi daidai da bakwai ga wata na hudu miladiya isa ɗan maryam dubu biyu da ishirin da hudu da fata allahu subhanahu wa ta'ala ya mana jagoranci muna cikin suratu hudu ɗazu tafsiri na marece mun tsaya daidai aya ta ɗari da tara yanzu nan za mu tashi kan aya ta ɗari da goma Allah ya ce wa laƙad atayna musal kitaba ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم وإنهم لفي شك منه مريب
to wannan aya kamar yadda imamu qabari ya bayani Allah ya saukata ya saukata ita ne ga annabi domin ya kasance tasliyatul lahu domin ar-rashid zuciyarsa a hankurtar da shi iri yanda yake karantar da mutanensa ƙurai shawa wasu ke karyata shi iso da mai ta'annuti suna mai izgili sai Allah na karantar da shi wannan ɗabi'a ce ta al'umma annabi Musa ma haka abu ya faru gare shi Allah ya turo shi da tahi taura amma da yawa daga cikin mutane sun ka saba mai ba su yi abin da ya zo da shi ba kenan ɗabi'a ce ta al'umma kai hankuri da shi ne Allah ya ce walaƙar atayna Musa kitaba tabbas mun baiwa annabi Musa littafi na at-taura fahtulifa fihi sai sun ka saba a cikin karantarwa annabi Musa alayhi salam da Allah ya ce fahtulifa fihi mana sun ka saba dangane da wannan littafi mana kenan wasu yi imani da shi wasu ko zimi sun kasa imani sun ki imani da shi to Allah ya ce kaga haka ne dabi'a ta mutane to kai ma mutanen gashi haka sun kai sai Allah na karantar da shi walaula kalimatun sabaqat min rabbika ba dan da yake kalma ta riga ya ba daga ubangijinka na cewa zai jinkirta ma duk wanda yake karyatawa zai jinkirta ma al'umma zuwa ga irin alkiyama ba dan da wannan ba Allah ya ce la qudiya bainahu da ayi hukunci tsakanin su da Allah ya halaka da su kinan ka bar su kawai akwai lokaci zai yi wanda Allah zai kama su Allah ya ce wa innahum lafi shakkin lalle su suna cikin shakka da kwankwanto minhu dangane da alqur'ani wanda annabi ya zo musu da shi more ko suna cikin kwankwanto ma'ana suna cikin kai kawo akan shakkar su Allah ka kare mu na'am
wa inna kullal lamma la yuwaffiyannahum rabbuka a'malahum إنه بما يعملون خبير sai Allah na karantar da shugaban halitta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yana karantar da shi cewa da wanda sun kai imani da wanda ba su yi imani ba ma'ana mummunai mutanen kirki da lalakku kishiyoyinsu dukkaninsu da Allah ya ce wa inna kullan kowane daga cikinsu lamma la yuwaffiyannahum rabbuka a'malahum Allah zai cika musu ayyukansu za su zo wurin Allah kamar cikin suratul yasin da yace wa in kullul lamma jami'un ladaina muhdarun abin damuwa bane bar su kawai dukkanin su za su zo ga hannunmu yana mun bayyana duk tsagerancin mutum da gudu yana barin gaskiya zai zo za mu kama shi to shi nan ma Allah ya ce wa inna kullal lamma la yuwaffiyannahum rabbuka amalahum kowanne daga cikin su kowanne daga cikin su Allah dai shine mai cika musu ayyukansu da mutanen kirki da lalakun mutane hisabi ga hannuwa ne yake ga hannun Allah inna ma alaikal balagh wa alaina hisab kai mai isarwa ne hisabi yana ga hannunmu kenan ka bar su kawai Allah ya ce innahu bima ya'maluna khabir lalle Allah game da abin suke aikatawa khabiru mai bada labari ne na'am فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير
da haka Allah ya ce ga annabi Allah ya ce fastaqim da haka annabi ka tsayu akan abin da an kai wahayin shi gare ka ka tsayu akan shari'a ta Allah ka tsayu akan doka ta Allah kama umirtu kamar yadda aka yi maka umarni kamar yadda aka umarce ka ka tsayo akan wannan tafarki Allah ya ce wa man taba ma'aka da wanda ya tuba tare da kai mana dukkan wani musulmi shi ma ya tsayo kamar yadda aka umarce shi to kun ga wannan aya malam abin mamaki sayyidina abubakar ya tambayi annabi ya ce annabi kai saurayi wa hurhura kama kana tare da mutum sai a shiga wani dan lokaci dan lokaci kaɗan sai ka yi hurhura hurhurar ta yi wani ta haito mai bazo bazo wanda ba san shi ba san shi da hurhura ba a kasan dole kai magana wani kana ka to shine abubakar ya lura wannan kwana kwanan nan annabi ya yi hurhura yace annabi kai sauro hurhura lahiya sai annabi ta shayyaba da yahudu akhawatiha suratu hud da yan uwanta sune sun sai yana hurhura kadiba suratu hud mun karanto dai har zuwa karshen nan duka dai bayanan da suke karantarwa to wannan wuri shine sai annabi rura wannan wuri da Allah ya ce fastaqim kama umirta ka tsayu yanda an ka umarce ka ta Allah ce wa man taba ma'aka da duk wanda sun ka tuba tare da kai to inda matsala take Allah ce wala tatagaw kar ku tsallaka kar ku kitar iyaka ku tsayu akan tafarki to kun ga tsayuwar annabi ba ta da wani taimakon Allah to tsayuwar mu mu al'umma sai mu ne annabi yake gani ya ne za su tsayuwa akan tafarki ne za a samu wani suna iskauci kuma annabi shine mai kiyo kuma annabi yana tausaya wa al'ummarsa ya san da idan mutum ya kauce to kuma ya faɗa mahu sha Allah to annabi wannan yana damuwa yana zama damuwa ga annabi kamar yadda muka cikin suratul tauba yana yana zama damuwa ga annabi abinda ke zama tsanani gare ku duk tsanan da ke abinda yake tsananta muku to yana zama damuwa ga annabi to shi sa annabi sai shiga wannan hali na tunani ya shiga cikin halin matsi halin kaka nake yi har wannan sai ya shi hurhura tunani ga al'ummarsa tunanin makoma al'ummarsa wannan sai sai ya shi hurhura gaugawa saboda Allah ya ce wala tafa gau kar ku tsallaka kar ku ƙetare iyaka Allah ce innahu bima ta'maluna basir Allah game da abin da kuke aikatawa basirun mai gani ne yana ganin duk abin da kuke aikatawa na'am ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون
Allah ce wala tarkanu ila allazina zalamu kar ku karkata zuwa ga wanda suke azzalumai kar ku karkata zuwa ga wanda suke lalaku masu sabon Allah wannan Allah na jan kunnan musulmi kar su karkata zuwa ga wanda suke kafirai har yau kafadin kalmar Allah yana kira haro ga musulmi kar wani abokinka ka karkata zuwa gare shi ka fi ɗabi'a sai ka fi iraki da shi har ya halakar da kai ko da musulmi ne mai sabo ka kiyaye kanka da abuta da shi saboda abuta da shi yana iya shawo maka matsala shi yasa annabi ce fal yanzur ahadukum may yuhalilu kowannen ku ya dubi da wasu abuta shari'a ba ta yarda ba kawai da ra'ayin mutum ya burga ka ce zai za abokin ka zai za aminin ka ka dibi aqida kai ka dibi mutunci ne da tsari ne dan yana iya kai ka buruka wallahi da abuta tana da tasiri kamar da mun ta gani cikin alkur'ani ashe abuta hadari ce idan ka yi ta da wanda yake lala ta yanda kuma alkhairi ce idan ka yi ta da mutumin kirki to shine Allah ce wala tarkanu bil ladzina zalamu kar ku karkata zuwa ga wanda suke azzalumai Allah ya ce ha idan kun karkata zuwa gare su fatamassakumun naru huda za ta shahe ku ma'ana laihin su zai shahe ku azabarsu za ta shahe ku har idan kun karkata zuwa gare su to wannan kamar yadda muka yi bayani harko wanda da yake so kar mu karkata zuwa gare su ne makiyan Allah kafirai mushrikai wanda ba su faruwar su da addini to wannan su ne lamba 1 na harko na cewa lalle mu kawar da kanmu da gare su kar mu jibintar da lamarin mu zuwa gare su sai na biyu kuma wanda suke musulmi masu sako wanda kaga lalan mutum ne kar kai abuta da shi wallahi yana iya harkar da kai Allah ka kare mu Allah ya ce wa ma lakum min dunillahi ba ku da koma bayan Allah min awliya wani majibinci lamari wanda zai bijibin lamarin ku wanda zai taimakon ku wanda zai kawo muku agiji Allah ya tsumma la tunsaru sannan ba za a taimake ku ba na ayi muna hannu mai sanda ne duk wanda ya jefar da soyayya sai zuwa ga lalan mutum to Allah da ya mai hannu mai sanda haɗin tabrisho ba mai taimaka maka ba ka da wani majibincin lamarin da ya tsamo ka ba ka da mataimaki gaban Allah Allah ka kare mu na'am
wa aqimis salata tarafayn nahari wa zulafan min al-layl innal hasanati yudhhibna sayyi'at ذلك ذكرى للذاكرين Allah ya ce wa aqimi salata ya kai bawa Allah Allah ya ce ka tsayar da sallah wa aqimi salata Allah ya ce ka tsayar da sallah tarafayn nahari ɓangare biyu na ini kaga a farko ɓangare ɓarfai ne ɓangarori biyu to Allah ce ka tsayar da sallah ɓangare biyu na ini ma'ana ce ɓangare biyu na ini ɓangaren farko shine sallar subahi kun ga zuwa alfijiri da ya keto shi kira an shiga cikin ini matuƙa alfijiri bai keto ba ana cikin dare amma da alfijiri ya keto shi kenan an shiga ini to sallar subahi da za ka yi ɓangaren farko ne na ini ne lamun fahimta kenan shine ɓangaren farko na ini to daga nan tun daga lokacin da rana ta karkata har zuwa faruwarta to shi ko shine ɓangare na ƙarshe to kaga ashe ini akwai sallah uku wadda ake a ciki yanzu ɓangaren ganin farko shine sallar subahi ɓangare na biyu na ƙarshe shine sallar azhar da kuma sallar la'asar Allah ya ce wa zulfan min al-layl haka ma da wani bangare na dare wani yanki na dare in dare ya shigo kenan ya ce in dare ya shigo kaga ga sallah ta magariba kuma ga sallah ta isha'i kaga salloli biyar sai bi sun cika cikin aya guda kamar yadda cikin surat isra'i shi ma zamu gani da Allah ya ce aqimi salata liduluki shams kaga ila ga sakin layli liduluki shams kaga salloli shi ma biyu ila ga sakin layli su ma dare sallah biyu sai Allah ya ce mi wa qur'an al-fajr sallah subahi inda qur'an al-fajr ta da mashhuda eh ta sallar subahi ka san ka ba ta qur'an al-fajr saboda karatu cikin ta an yi tsawata karatu cikin ta ana karanta al-qur'ani a cikin ta shi yasa an gabata wannan suna eh kuma Allah ya ce kana mashhuda mala'iku na halarta mala'iku suna halarta sallar subahi kaga sai ga aya guda ta kawo abin nan lokutan sallah guda abin nan guda biyar amma wannan kuma sai mai aiki da sunna wa yanzu da ce qur'ani kawai in ka ce ya ce fayyace mi yanzu in shi yanzu inda mai aiki da qur'ani ne kawai ya ce muna awo kaga ana nan tarafayin nahar bangaren farko sallar suba sai mu ce ina aya ko ba haka ba ina ake da sallar suba in ka ce bangare na bangare na karshe azhar la'asar sai mu ce ina aya ko ba haka ba eh eh wannan duka kama wani hali ne ba da haka kama yanzu da Allah siffanta wannan sallar subahi na cewa Qur'an al-fajr kaga ana so a tsawata karatu ciki to shine Jabir ya bayani kamar yanzu ana tahajjudi an gaji ko bangaren tahajjudi kuma yanzu gashi an zaka ayi suhur mutane dai ka gane su wasu dai to wannan dan ka takaita musu uzuri ne lalura ce kenan kamar ka sai maka musu dan su sallah cikin nishadi mun fahimta ko shi yasa wasu sun kake a wara ya ce wani ha dan to tun kake a wara ya ce to insha Allah za mu dan takaita dan mu cikin nishadi za ce yawa wani bismillah a sakaita wani kaga yasu da cikin nishadi wannan wani abana ya kawo haka saboda akwai kasala akwai gajiya shi ko ana cikin gajiya addini sai a sauƙaƙa eh tunda wani abu na ya kawo haka ai kamar sallar matahiyi ce sallar matahiyi kun ga ai sai aka ce dan takaita shi ma saboda lalurar tahiya ko ba haka ba kenan akwai gajiya to shi ma wannan gajiya ce ta haifar da haka na aka dan takaita eh kenan akwai lalura eh wannan shari'a ta da babu illa akan wannan tunda ai tahajjudi kaga alhamdulillah an bada lokaci to wannan kuma sai a tsayar da farilla ita ko ai ta cikin natsuwa yin ta cikin natsuwa an ka takaita su masu yin tan nan wanda sun kabe ka za su samu nishadi za su samu nishadi na take na an dan takaita musu sai ta samu so su kwanta kuma wannan kaga duka nishadi ne insha Allah saboda addinin mu sauki da duk abin da zama tsanani to shari'a ba tare da shi Allah ya sa mu gaya to shine Allah ya ce wa binna wa zulfan min al-layl haka ma da wani bangare na dare shine sallah magriba da isha'i Allah ya ce innal hasanati lalle kyawawa ayyuka Allahu akbar innal hasanat lalle kyawawa ayyuka tun daga abin da yake na farilla da abin da yake sunna da mustahabbi kai kaga wannan hasanat Allah ya ce yuzhibuna sayyi'at suna tafiyar da mummuna suna tafiyar da mummuna wallahi wannan salloli da muke yi wannan ayyuka na alkhairi da muke yi irin yan kurakuran da bawa yake tsakanin shi da ubangijinsa duk wannan ibadodi sai su tafiyar da shi sai su tafiyar da wannan eh saboda hasanat su yawaita sai su tunkuɗe sayyi'at wannan ƙarƙashin wannan akwai hadisin da ya shahara hatta cikin wannan riyar sahiya wani babi na sun kawo wannan na wani bawa Allah yana sai da dabino sai wata mace ta zo sayan dabino wurinsa ta zo sayan dabino wurinsa sai shaidan ya raida mai ta cikin zuciya sai ya ce mata ai wannan dabino gida akwai wanda ya yi wannan kyawu ya ce da za ki dacin sai in baki shi a shi shi kodan ta zo ne ya same ta kawai ta taɓe-taɓenta tana zuwa sai kungumin da ya tusha ta taɓe-taɓenta kuma kai tsaye sai nadama ta kama shi nadama ta kama shi na cewa ya aikata abin da bai dace ba bai hokai gare ta bai zina ba yana hitowa yana nadama ya gamu da abubakar ya ce kaji kaji abin da ya faru gare ni na halaka ya ababakar na halaka abubakar ce me ya faru sai kwashe labari ya ba sayar na abubakar sai abubakar ce to ka tai ka ta aikata aiki aiki aiki kyakkyawa sai kama wannan bangare na aya yace innal hasanatu yuzhibuna sayyi'at ka tai ka tai wata ayyuka na alkhairi ka tai istighfari ga ubangiji kuma kar ka fada ma kowa ka tai ka tuba zuwa ga Allah bawa Allah nan bayan ya sai haro dai ji damuwa cikin zuciya kai bai amince ma kanshi ba sai zo ga annabi yace wa annabi kaji kaji abin da ya faru gare ni kuma asali ma wannan ma da ya taba mijinta ma babu shi gida shi mai aure ta yace amma bai kai gare ta ba annabi ce yanzu mijin mutumin da yake jihadi yanzu kamar ya mai da wannan aiki kai kai kai kai kai yace sai da shi rayuwa sai ma shikenan ya halaka ya shikenan har ya kaddara maka ne shiga huta yana ganin an kare kuma dan saboda annabi na ta maimaita wannan magana mutumin da yake gazuwa kamar ya mai da wannan aika aika annabi ya rasa abin da zai faɗa mishi wannan bawan Allah ya kace yayin da dama ya tahi ya tahi ashe ayan na zuwa sai Allah ya saukar da wannan aya aqimi salata liduluki shamsi ila ghasaqi al-layl wa qur'an al-fajr abinda aqimi salata la yafar nahar wa zulfan min al-layl innal hasanati yuzhibuna sayiat zalika dhikra lil-zakirin an ce wata ruwaya ma sai annabi ya ce ina mutumin da yazo yana tambaya ta sai ce gani ya annabin Allah annabi ce kai sallah tare da mu yace ma annabi eh sai annabi ce innal hasanatu yuzhibuna sayiat eh kyawawa suna tayar da lalaku ayyuka amma zalika zikira da zakirina wannan na tunatarwa ne da masu mayar da hankali to kaga sai Allah ya karfi tuba ne ya gyara to kaga wannan duka yana karatar da mu rahama ubangiji rahama ubangiji amma kan mutu kuma ya shattake mu rayuwa tai dan shi wannan ya samu garanti ka ce ashe tun da akwai hasanatu ya zuhimu da sayyati ka ta ka ta rungumar matan mutane ka ce ka ta ka ta istighfari wallahi babu wannan hasanat kiyaye yana akwai abubuwan da rahama ce ta Allah Allah yana ana wani abu na faruwa domin mu san addinin namu ashe addini ne mai sauki ko mu san da Allah yana kaunan mu yana son mu da rahama yana mun fahimta ba wai an bude kowa bane mutum ya tayi tayi saboda duba da irin wannan yace ai innal hasanatu yuzhibul sayyi'at ai kun ga Allah da yace inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika saytimi liman yasha da wanda ya so ba mamaki kai abin da ma kai bai kai haka ba kuma ya Allah ki sai ya gafarta maka to shi yasa ba aikin ashabai daga bai da abin nan kan mutu ya labe ma aiki kun san suna labe da irin wannan nasoshi sai mutu bai bukata shi wannan daganganci ne daganganci kuma shi yanzu da Allah ya ma wannan rahama ku diba nadamar ta kama shi da ya gamu da sayyidina Abubakar Abubakar ya azashi akan fatawa ya azashi akan shawara inda ya kama shi kai shi Abubakar akwai wanda kai gare cikin mu amma har da haka da sai ga kai har ne zuciya kai ba ta amince mishi ba kada sai ya halakar da kanshi ya tsaye hujja annabi kuma kun ga ba kai tsaye wani annabi ya ce ba a sai shi kenan hasanatu ya zuba da sayyi'at sai da annabi ya shira yanda Allah zai cewa yalla mun fahimta da jani Allah sa mu gane to ai haye tambaya annabi ya ce ni dai ne annabi ya ce da dukkanin wanda ya irin naka ma'ana wanda na dama ta kama shi ya tuna abin da ya aikata abin da bai dace ba to kai ko karshen ta wani shi ko karshen idan ban cewa kai shi karshe ne wani zai haka dadi ma zai ji ko ba haka ba jin dadi babu nadama to shi ko nadama da ma mutum zashi kai ya aikata aika aika an nadama to tauba nadama ma tuba ne ka gani to Allah sa mu gane Allah ya ce zalika zikira lizakirina wannan tunatarwa ne dukkanin wanda za su mayar da hankali da tuna Allah masu mayar da hankali da tuna halitta su da Allah ya domin mini Allah ya halice su to irin wannan su ne za su samu wannan garanti wannan su ne za su samu wannan gara basa ga Allah amma wanda ba ruwa da addini wannan kaga ba zai shiga cikin wannan ba Allah ka kare mu na'am
واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين Allah ya ce wasbir kai hankuri fa inna Allah lalle Allah la yudhi'u ajral muhsinin Allah baya tozarta lada ko sakamakon masu kyautatawa duk masu kyautatawa masu aikata aiki na alkhairi Allah bai tozarta ladarsu wallahi mu zama masu kyautatawa na'am
فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه وكانوا مجرمين Allah ya ce falaula ina ma a ce kana min alquruni daga cikin alqaroni sun ka gabatan nan wanda Allah ya ba mu labari wanda an ta halakar da al'ummomin su Allah ya ce ina ma a ce daga cikin wannan alqaryoyi min qabliku wanda sun ka gabace ku ina ma a ce an samu ulubaqiyya ya ce ulubaqiyya mutanen kirki masu hankali masu basira masu tunatar da 'yan uwa masu wasan da ‘yan uwa masu son su kawo gyara cikin al'umma su ne ulubaƙiyya dole da ka fassara su ulubaƙiyya masu faɗa a shi masu tashi su buga sandan mulki masu tashi su tunatar da ‘yan uwa masu tashi su tallafa ma al'umma domin su ga al'umma sun zanna Allah domin su ga sun haɗa al'umma da ubangijinsu to su ne abin nan ulubaƙiyya Allah ya ce ina ma a cikin kowace al'umma an samu haka abinda Allah yake nufi yanzu mutanen annabi Nuhu alaihi salam da an ka halakar da su inda an samu wanda sun ka tashi sun ka kama ma manzansu da'awa suna hana mutane ɓanna da Allah ba zai halkar da su ba mutanen annabi salih abin nan annabi nuhu haka hudu kai mutanen annabi salih haka mutanen annabi lutu haka ba ga shi yana cewa alaysa minkum rajulun rashid yanzu a rasa mutum daga cikin ku mutum guda wanda zai shiryuwa ya karantar da ƴan uwansa hada wannan abin da suke aikatawa kaga an rasa kenan mutanen ibrahim su ma da an samu haka annabi ibrahim da an samu wanda su ma za su tashi su hana mutane akan wannan sai dai kashi ba a samu ba to shi Allah ce ina ma a samu daga cikin al'ummomin da sun ka gabata wanda an ka halkar da mutanensu wanda gabanin ku ku zo ina ma a samu ulu baqiya ma'abuta hankali wanda za su tashi su buga sandan mulki wanda za su yi hani dangane da ayyukan da mutane suke aikatawa ma'ana ga shi Allah ce yana hawana anil fasadi masu yin hani akan banna fil ardi a cikin ƙasa ina ma a samu haka ina ma a samu haka Allah ya ce kash ba a samu ba illa qalilan sai yan kadan mimman anjayna minhu ci wanda mun tsiratar da su daga cikin su sai yan kadan ci wanda mun tsiratar da su daga cikin al'ummar sun ga gabata ya ga ce ku yan kadan wanda mun tsiratar da su in kana son ka gano suwa ne a cikin su sai ka kuma cikin suratul a'raf mutanen nan sun zo kamun kihi ba an samu wani sun zo suna musu azima ka suna karantar da su hada da abin suke yi da azaba ta zo Allah bai tsira da su ba to ga gani to su ne yan kanakin da an samu ba a samu masu da'awa su samu masu kama musu sai kuma zamu na annabi Isa da ya tura waɗanda sun ka tunatar da al'umma cikin suratul yasin kamar yadda zamu gani wanda Allah ya ce an ka tura abu azazana bi salisikin nan to ga su ma an samu an tura wasu domin su zama masu wa'azi to da al'umma da an halaka da su ba a samu ba ba a samu wani sun tashi cikinsu ba suna tunatar da al'umma to wallah kun ga wannan aya malam musamman wannan gaba da za mu bibiye magungunan malumma a kan wannan aya ko kan wannan gaba ko wallah ko awa guda ba za ta shi ba wasu ake yi ita wannan aya abin da ke karantar da mu sun ake yi cikin kategorin kowane mutane a samu wanda za su tashi tukuru su yi ma addinin Allah yake ba wai sai malumma ba kawai cikin yan kilasiku cikin yan gurfiku ku duba da mi kun ka shahara ɗan kasuwa kuke to a samu cikinku wanda za a samu wanda zama shugaban kwamitin 'yan kasuwanku wace hanya ya kamata mu bi ɓannar da ake yi mu hana ta mu kawo gyara cikin al'ummarmu haka cikin gwamnati a samu wane goyon baya kamata mu tashi mu ba al'ummarmu matsayinmu na musulmi ɓannar da ake yi a rage ta haka ake so cikin kowane al'umma cikin kowane al'umma yadda maluma za su tashi su tunatar da musulmi cewa kaza da kaza da ake yi hadari ne a bari mu ji tsoron Allah mu ji tsoron Allah kun ga wannan da'awa da suke yi kenan da'awa ta baki ko ba ba to hatta da'awa akwai da'awa ta kuɗi wallahi akwai da'awa ta kuɗi akwai da'awa ta kuɗi ku zan yan kasuwa kuna hada kai tsakanin wane da wane da wane zan kuna da yan group taku yan tawaga uluba tsiya mutanen kirki wanda za su lura da cewa suwa da suwa na hawa mun lura cikin karce kaza akwai fitintunnun da ake yi kuma suwa na ne suka ɗami abin ginti wata haya kamata mu bi da salon da Allah ba mu da dukiyar da Allah ba mu wata haya kamata mu bi matasan na in ma matasa ne mu hana musu zaman banzan na su suna aikata aika aika mu shawo su cikin ayyuka a ba su ayyuka yi wannan ɓanna ta gushe da Allah ya suka ba su taimaka wa al'umma ba ana ƙara ganin cikin ɓanna wallahi ba a gani cikin ɓanna to haka kowane ɓangare na mutane akwai abin da za su yi su yi da'awa ce ba wai da'awa sai ƙala Allah ƙala Rasulullah hatta dukiya tana da'awa wallahi dukiya tana da'awa sai ga al'umma sun kirki sun zama mutane kirki amma kowa sun shaye sun bar maluma da aiki to dole ne mun tashi wallahi mu tashi mu tallafa wa al'umma kun ga wallahi hatta abubuwan da ake na doke doken da ake filmaji ana tura ma al'umma wallahi aiki ne mai alkhairi wanda kusan yanzu lokacin da muke babu kusan aikin da ke kai addini gaba kamar irin wannan ayyuka na alkhairi akwai wani in kahimi malam in kahimi wallahi ba ka iya zama da shi cikin masallaci ta mawazi shina tun shina shirmen shi amma irin ka abun da ake ana dokan ga ai shi sa muke ce muku irin gabobin da ake bayanai a kai irin gaba an zo da wata gaba mai bayanin tuba ko gaba mai bayanin arwalla ko gaba mai bayanin wankan jaraba ko gaba mai karantar da falalar istighfari ko gaba mai karantar da falalar abin na haƙƙin iyaye ko gaba duk wata dai gaba wadda ta zan gaba ce mai bayani akan kaza ka gani an turo cikin group ko ko tare kai an kai wa'azin ka sabke shi ka gunce sai ka rubuta da yaran da kake ganin za a amfana da shi ko da da faransi na ka rubuta wannan guntun bidiyo musulmi kuma yadda hankali ko al'umma kuma yadda hankali da abin da za a karantar da ku yana bayani akan kaza sai ka tura wani bai taba damuwa a turo da wani bidiyo ya saurara amma da ya ga rubutu tare shi yana heshi mai da hankali ya saurara to kaga kai yanzu kayi da'awa daga nan zama kayi da'awa kaga wani abu mai fa'ida kayi rubutu ka tura ma al'umma to da haka sai ga al'umma suna ta gyaruwa wallahi ci gaban ga da Allah ya bamu na ɗauke-ɗauken gada ake yi wallahi mun samu rahama Allah mai yawa da duk ba a samu irin wannan ba ba a samu irin haka ba sai ga yanzu wanda babu ruwa da wa'azi ya zaka wuri wa'azi sai ga in dai ga guntun bidiyon nan ko ga abin da ake tura wannan kai wata ran ya ga rasa abin da ya ce kai bari mu kamo dai ko mu shirya mina na mu shirya mina suka faɗi daga nan wani wallahi sai ga Allah ya tusa iman cikin zuciyar shi kuma ya ta'an kai ayyuka zarci ayyuka zarci kai kana ganin abin bai tasiri Allah ɗaya san tasirin abin da yake a gani to duk wannan aiki na ulu baqiya wallahi salan da Allah ba ku ta kone bangarori ko ba ko ba kuɗi gare ku ba kuna da ilimi yan boko kuke kuna da kwakwale kuna da hikima da basira kai ko da abin da kun sha ne hadisi aikace ga abin da annabi ya ce ku sarrafa shi ku juyar da shi da yare wanda za a iya amfana da shi ko da ba bidiyo ba ne ku tura saƙo ku tura shi da ɓangaren faransai ko wani kaza ku aika shi cikin duniya wani sai ya saurara ya fa'idantu to duka wannan aiki ne wanda Allah yake so gare mu idan ana ya haske ga al'umma ta gyaru wani da yake zama mutumin kirki wallahi ba san ko sanadiyar ni bane sanadiyar abin da kake ganin ba komai bane sanadiyar shi ne sanadiyar shi ne saboda sai kullum kana cikin da'awar abin da ya zan jiki gare kana gan ba komai bane wani shina can shi ba san abin da ma ake yi ba wallahi shi ake ba mu labari wani ke ba mu labari akwai dazukan da dazukan da wani na irin abin ga masu yawo suna abin da waye kawo nan mutane ya ce da wani sun abin da yawo ya kawo can cikin wani daji kuma cikin jihar mu ta zawa da yawo ya kawo can wani daji abin mamaki ko masallaci babu wallahi ko masallaci babu wani sun ka sabka suna tambayar su ina na masallaci shige sai wani ya ce wallahi to da wurin can na an kai masallaci ana sallah yanzu wannan masallaci babu shi yana su ko sallah ba su ya ce yawan tsuwa ta ce kai wallahi mu ba mu sallah sai dai Allah shi yahe muna wallahi wallahi shekarar jiya na aka yi bayanin shekarar jiya na koje shekarar jiya ko jiya yanki na yamma na wallahi yanki yamma sallah ma ba su yi su ba su ma sallah kai kana gan da'awa ta kai ko ina ka gani ashe akwai ayyuka to shi da sai shi na faɗa ma wani dan uwa daga cikin malumma sai ce mai wallahi wani akwai aiki wallahi akwai aiki har yanzu ka gani to kaga irin waɗannan abubuwa akwai abubuwan da za a tayi na rayuwa na taimaka musu sai da abu ya tasiri to ashe mu tallafa mu addini ta kowane hali ta kowane hali ba sai bangaren maluma ba duk hikimar da Allah ba ka yi domin addini ka ci gaba to shine Allah ya ce ina ma a samu daga cikin al'ummomin da suka gabace ku a samu ulum abin nan baqiya mutanen kirki wanda yanhawana an fasad za su rika yin hari akan banna fil ardi a cikin kasa Allah ta sai dai kashi ba a samu ba illa qalilan mimman anjayna minhum sai kadan daga cikin wanda mun kiratar da su daga cikin su Allah ya ce wa taba allazina zalamu ma utrifu da yawa abinda sun kabi wanda suke azzalumai Allah ya ce babu abinda sun kabi sai ma utrifu fihi abinda aka ba su rashin dadi jin dadin da aka ba su kawai ga abinda aka ba gare ya tsare abinda aka ba shi na dukiya ya tsare abinda aka ba shi na ni'ima yanzu ba gaba yanzu jarabobin da ake samu hatta cikin malumma wani ana iya ba shi wadata sai ta ma hana mai da'awa ta hana mai ma shiga daji da'awa ni'imar tun da ya tsare abin ta shi a ce abin shi kaga akwai hadari to balantana wanda su ko yan kasuwa ne ba ruwan su da da'awa shi gaba da ya tsaya tsaron dukiya ta ya tsara ya tsaya wato kudin shi to balantana yan siyasa su wasu sun tsaya tsara kujerus kowane dai abinda an ka ba shi ya tsare shi shine Allah ce watta ba Allah zina zalamu sai wanda suke azzalumai sun kabi wanda suke azzalumai sai sun kabi ma uturifu fihi abinda an ka ba su rashin daɗi ni'imar da anka ni'imta su ita ita suke biya ba ruwansu da da'awa ba ruwansu da tallafa ma da'awa su dai suna nan su ci mai kyau sha mai kyau su kwanta wuri mai sai kawai da'awa ta wanda ba su da aiki ne Allah ce wa kanu mujrimin sun kasance mujrimai dan sun bar da'awa sun bar kantar da al'umma sun bar biya hanyoyin da su tallafa ma al'umma su san addinin musulunci in masu kuɗi ne daga cikinsu ba su sai ya duke su domin mutane su karkacin wa addinin musulunci daga wallahi malam abinda kuke renawa sai ya tasiri ɗaya daga cikin malumanmu sananne shahararre cikin nijar malam muhammadu na amir sultan muhammadu abdurrahman kowa ne son ya san shi da mun ka zo ya mai wurin shi ya ce ya ce akwai dajin da sun ga zo wallahi an yi masallaci da komi za su zo buɗe masallaci ne ashe ko da sun zo mutanen gari sun ce da koyar ɗan izala na da koyar da koyar da to kakin a kai kin nan dama ya ji kusan kin nan ya ce sai an kai dubara an ka sayi masara da shinkafa an sayi abinci mai yawa ya ce ku kai mutum han mu ga salon mutanen garin nan mu ga kana za a yi ko da dama su su malam muhammad daga baya da shi mutai ko da an kamo sako wanda sun karga zuwa ya ajiye da sauransu sun ce wallahi malam an hana mana wa'azi an hana mana kaza sun ce ku bari da amazo ko da sun zo ka mutane sun taru sun ce ba ku son da'awa ku ce ba mu ba mu son da'awa ya sun ce to ba matsala sun ce ba matsala ai kun ce ba ku son da'awa ba ku son masallaci ba wani abu bane ba sun ce amma yanzu muna so a ba mu dama tunda mun zaka da abinci sai a ba mu dama mu rabe ma al'umma mu tahe mu awo mu rabe ma al'umma mu tahe mu awo sai sun ce to wannan sai haka nan kam awo da hakimi da limami sun ce to ba matsala awo za a ba ku dama ko da an jima an kire mutanen gari malam su mutanen gari an bata musu an sai zala na ba su komi sai bacin mutane sai kaza sai kaza to yanzu kuma ga sun so da dawa da masara da wani yar abinci malam Ahmad da mutane sun ka taru an ka kamma ba su an ka kamma ba su an ka kamma ba su kai an ga raba musu abinci yace sai wallahi ya tashi ya ce jama'a ku saurara ni dai in sarkin gari hakimin gari shi adda ikon anguwa liman sha da ikon masallaci ni adda ikon gidana da haka na ba ku dama ku zo ku mana wa'azi bakin gida malai ce dawa ta yi aiki ha masara ta yi aiki ya ce wallahi ko da aka jima malam ana wa'azi duk waɗanda da sun ce ba a yi da su haƙi mai da sun taru wurin wa'azi ko da aka sun samu karɓuwa da Allah aya za ta yi aiki ko dawa su ba kuɗin da dole sai da dawa malam wallahi sai da masara sai da dawa wani wuri ba za a karɓe ku ba to masu kuɗi su yi zaman yanzu an bar malumar da'awa da'a dole ne an hada da'awa san da dawa dole na sai an hada ta da dawa ko an hada ta da tsaro ga da'awa ga dawa ga tsaro sai ga an samu alheri amma an bar malumma kawai da aiki dole sai an kiyaye in muna son mu zan cikin ulu baqiya cikin kone category sai an samu a hada karhi da karhi ga malumman da'awa ga mawadata ga wanda suke iya ba da tsaro sai a taya ta aiki Allah sai ga ƙasa kullum ta gyaru shi yasa muna fata da shike muna kyautata mu wannan shugabanni muna kyautata musu zato don muga abubuwan da suke ta yi wanda ya shahi addini to duk muna fata ga Allah Allah sa a samu sauyi wanda za a samu su rika ba da'awa goyon baya irin maluma wasu karantar da tauhidi su dame musu gindi a rika shiga dazuka ana karantar da al'umma wallahi sai ga alkhairi yayi wa cikin ƙasa amma in kuka dame mai banna gindi to ai gidan jiya ta za a yi wallahi gidan jiya ce za a yi kuna ga kun kore wanda ku suke makiya to haro makiya su a nan cikin ku ashe dole a taimaka a taimaka a abin nan eh
yana daga cikin tasirin da aka samu eh da zantu daga masarauta eh an ka tura takarda Kwarai ku.
ko wani gari da za a zuwa Kwarai ku.
gari an ka nuna mai ga baki za su so su yi ta awace bare ku sai aka bada hadin kai waɗanda sun hana ma sun ce ba a yi mm amma tun hakimi an zo mana takarda dole babu ma daga gida daga sarki kaga alhamdulillah to akwai da'awar da su mawadata abinda shi malam Muhammad yake son shi da isa da sako in an ka ce da'awa ce to hatta wanda ake ganin hukuma ce ta sa hannunta cikin da'awa wanda ake ganin masu mulki na sa hannu cikin da'awa yankin da mun ta na yamman ga da mun da mun sati guda kusan kwana goma da haɗin kan sarki ne na bambai sarkin bambai ya ba da ordo ya ce inda yanki shi ne ya ba mu dama a ta yawo tawa kuma ko ina an ka zo a kai takarda da hakimi to shi hakimi da ya ga takarda an ce mai sarki ce zai gaba da haɗin kai an samu mutane sun yanzu suna saurare wallahi hatta wanda muke ga yan dariƙa na ba mu da aqida da su wallahi hatta musallatin da su ake zuwa ayi da'awa ayi wa'azi wallahi ayi wa'azi akwai inda kai in mun kai wa'azi wallahi malam sai za a taho sai ce ba za mu taho ba sai su kewaye malam buhari a kan su kan tamboyi su kan tamboyi su kan tamboyi inda sai mun ce za mu daga mu tai to wallahi sai an kai da mu ya ci don an ta abu guda suna ta tambaya suna ta tambaya kan addini abinda ma masu fahimta ba ana suna ta tambaya kan addinin su har yanzu so suka koma yankokin nan wallahi malam to ka gani to ashe an samu cikin mawadata cikin masu mulki to yanzu ina a ce yanda shi ma sarki ba da haɗin kai a ce ga wani mawadaci ya ba da shi ma dawa duk an zo a ce to alhamdulillah da mu yi wa'azi bayan wa'azi akwai tallafin da mun zo da shi mota yau da mun duk in mu ko wanda gari mun kai wa'azi za mu wucewa to mota za ta zaka da za mu shirya ta inda zaka an karba muku aminci sai mu wuce ya kake gani ai sun kan baki zo zo muku kira na mala har ba mu gare ku ba kuna ina da Allah sai ga da'awa ta yi karfi ko ba haka ba wallahi karfi take yi amma ba a tallafa wa da'awa malam akwai matsala wallahi akwai matsala shi yasa kuke gani wallahi kasashen larabu malam irin goyon bana suke ba da'awa in ba yanzu ma da an ka samu ga abubuwa wanga kamar misali misali ne muku na ci gaban gada ake yi na dokar gaba da sai ga dan me kake ganin kasaki ne suna yawo dan me kuke ganin littattafai sai ayoyi risalat wanda suke takaitattu mawadaci ne zai zo a wajen malami ya ce dan Allah malam a taimaka ina son kai muna magana dan misali zan goma na karshe da muke sai ya ce dan Allah malam muna son kai muna bayani kan goma na karshe kinga kai min takaitattan risalat sai in zo in buga domin a tallafa ma al'umma sai ga malami ya taƙaitaccen nasiha kan goma na ƙarshe falala sai ga mai mawadaci ya amshi wannan takarda shi ta wajen mai buga littattafai a bugo kusan dubu kaza duk an raba mu al'umma in ma ka sa sai a yau a wallafa shi da yawa a tallafa mu al'umma abin da kake kake ganin ba komi ba sai ga ga wani abu ashe mu taimaka wallahi mu tallafa ta kowane hanyar da addini zai ci gaba mu taimaka mu ɗan uwan musulmi Allah sa mu gane to shi Allah ya ce mi gaba wa ma kana rabbuka وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون
to ka gama cikon bayani Allah ya ce wa ma kana rabbuka liyuhlikal qura baya kasancewa ga ubangijinka ya halakar da alƙarya bi zulmin ta hanyar zalunci kawai ba tare da sun aikata laihi ba Allah ya halakar da su kawai akan zalunci wa ahluha muslihun alhali mutanen garin muslihuna suna son gyara ku fahimci ayar wa ahluha muslihuna alhali mutanen gari masu son gyara ne ashe me ake so gare mu kun sa akwai bambanci da gyararre da mai son gyara kamar da an ce salih muslih misali ko ko salihuna muslihuna ai kuma bambanci da ake salihuna mutanen kirki addinin Allah ko an gaba gare su yi sallah su yi kaza sun gyaru to amma muslihuna sun yi su yana mun fahimta su musulhu da bayan sun gyaru ko suna gyara al'umma amma su salihu da kawai ibada kawai ga gaba gare su su abinda aka gaba gare su ci gaba da ibada kawai amma ya ta yawon da'awa a ta kaza a ta kaza fa su ba aikin su bane ba lalle bane a same su ko na aiki amma su musulhuna son suka su kawo duki su kawo gyara cikin al'umma to Allah bai halaka da al'umma mutakar da cikin su akwai wasan gyara to ya kamata mu sayya mu kanmu da muka shi irin wannan bayanai ko ne ya sayya mu kai ne ya sa mu kai ne to ya za a yi in kawo gudunmuwa cikin tahiyar mutu addini ya za a yi in kawo tallafi cikin hatta ka zan mutunan kirki da ɗabi'a mai kyau tana sawa mutane su karɓi addini ta sanadiyarka yanzu misali irin ƙauyoyin da mun kai bayani ka fahimci sunna ka fahimci addini kar ka ce yanzu in ka zo ka meshe su kafin rai ka ta ƙiyya da su ka zan mai kyakkyawan ɗabi'a cikin su ka zan mai tausaya musu ka zan mai ladabi wallahi ko sun soki a ƙi da kasance ya an ce wallahi yaran ce ne a cikin dajin gana ko ba wanda kai da shi kirki sai dai matsala ta iya izala tun da shi kai ko ba cewa hakan matsala ta da iya izala tun da shi kai da zai bar iya izala tun da babu kamar shi to ai yahi a ce wanda za a cewa ta gane shi wancan yaro shi ba in to tsage wuri ko sallama bai mai bi shi ke muka harena ko za ku gani sai ko ka biyo ka huska ba to ya za su fahimce ka to amma yanzu in kana nuna musu aqida abin nan kana nuna musu ladabi da biyayya idan wani abu ya same su na jaje kana jajanta musu abin fanci kana taimaka musu ko ba zo taron sunan su wani abu ya samu yi musu gayyata kai musu goro abin nan barka yi musu goma ta arziki ko ba haka ba sai ka ka jawo aqida har mutane suna yabanka da alkhairi amma ta ko ina akan ge babu shakatawa ya za a fahimta mutane dagan to hanyoyin kawo gyara suna da yawa akwai hikima mai yawa akwai hikima mai yawa da ake son mutane masu son mutane su gyaru su rika kamawa mai son ya kama tsuntsu bai biya ta daga raje a hankali da zaka biya abin ko ba gaba adan to akwai abubuwan da dole sai biya su a hankali har mutane su fahimci abin da kake nufi to sai ga an kawo gyara cikin al'umma ka ta mu gane na'am ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين
الله يأتي ولو شاء ربك داه منجينك يا قدامة الله يأتي لجعل الناس أمة واحدة sai Allah ya sai al'umma su kasance al'umma guda kowa ya kasance musulmin kirki kowa ya kasance mummuni mai imani da Allah da dama da haka sai al'umma Allah ya ce wala yazaluna muhtalifi amma al'umma ba za su gushe ba suna wasu sabani duk manzon da an ka turo sai ka sun saba ba mun gani ba ai da mun ka bude da ita Allah ta hakika bai wa annabi Musa littafi amma fa ikhtalafu fihi ko ba haka ba annabi Muhammad da Allah ya turo cikin suratul nabai Allah ya mana bayani amma yatasaalun anin naba'il azim sai ce mi alladhi hum fihi cikin abin da yake sun samu sabani dole an samu wasu su yi imani wasu su kasa imani shi ne Allah ce wala ya zaɓi muftadi amma ba za su gushe ba suna saɓani wasu su rike tauhidi wasu ko su kafirce ma Allah wasu su rike bauta ga Allah wasu su bijire Allah ya ce illa man rahima rabbuk sai wanda ubangijin ka ya ji kai shi kam zai tabbata akan tauhidi Allah ya ce walidhalika saboda wannan nema khalaqahum Allah halice su to saboda me malum tafsir sun ta bayyane wasu ce walizalika khalaqahum wai saboda sabanin nan da Allah ya ce wala yazaluna mukhtalifi ba za su gushe ba suna sabani walizalika khalaqahum saboda haka ya halice su amma wannan gurgo fahimta ce gurgo fassara ce Allah bai zargin mutane masu sabani kuma a ce ya halice su da wannan ba shi ake nihi ba amma akwai sun ce walizalika khalaqahum saboda haka Allah ya halice su su kasance fariqun bil fil jannati wa fariqun bis sa'ir to kaga wannan ya hayar dama dama to amma fassara wanda tafi walizalika khalaqahum da Allah ya ce abin nan abin nan wala yazaluna mukhtalifin satimi illa man rahima rabbuk sai wanda ubangijin ka ya jikai ya tausaya mai saboda walizalika khalaqahum ai saboda ya tausaya musu ne halice su to wannan tahi yana mun fahimta walizalika khalaqahum ai Allah ya halice su ne domin ya tausaya musu saboda ba wanda ya Allah tausayin bayansa duk da ka tausaya ma dan uwanka Allah ya hi ya hi tausayin shi annabi wata rasuwa ta da sahabbai sai abin nan sai ga wata ma'aifiya danta ya bace hankalinta ya tashi tayinan tayinan tayinan tayinan hankalinta ya tashi tana ta neman danta cikin ayari sai annabi ya ce musu yanzu kuna gani ya waccan baiwa Allah tana iya ɗaukar ɗan nan nata ta jefa cikin huta dan sai da ta gane sai ta kamo ta rungume shi tana ta ira abin ganin uwaye dai ta ta shi ɗake nan ta ta ashe su ci ta shi daɗi ta ga ɗanta ko ba haka ba sai annabi ya ce yanzu waccan ma'aifiya da kuke mamaki hankalinta ya tashi da ta ga ɗanta ta jawo ta rungume tana jin daɗi yanzu kuna ganin waccan ma'aifiya idan aka kunna huta tana ci rugu-rugu tana ɗaukar ɗanta ta jefa shi sun ce hama annabi Allah limahu da ya fasa yadda haka na tattata shi annabi ya ce to wallahi Allah ya yi tausayin bayu ne fiye da ita yadda take tausayin ɗanta to ashe wani zalika halakahu saboda ya tausaya musu halice su sai in mutum da ya ƙi tausaya ma kai ne annan kuma ya an ka iya da shi sai a ruga shi wuta Allah ka kare mu Allah ya ce wata mat kalimatu rabbika kalma ubangijinka ta cika ta bace ma'ana ta tabbata la mahala na cewa la'amla Allah jahannama Allah ce zan cika wutar jahannama min aljinnati wan nas ajma'in mutane da aljannu gaba dai wutar jahannama sai ta cika to yanda Allah ce zai cika wutar jahannama hatta aljanna hadisi ya tabbata shi wannan aya na cewa hatta aljanna sai Allah ya cika ta hadisi ne wanda sananne ba sai mun koro shi amma mu ba da muhallin shahirkin sa wanda tsakanin huta da aljanna sun kai muhawara wa junansu ita aljanna tana cewa ni ba masu shiga na sai wanda suke talakawa masu rauni su ne za su cika ne su ne za a sa cikina ita ko abin nan huta ta ce ba wanda an ka sayya wanda su ne rabona sai masu ji da iyawa masu alfahari masu kaza masu kaza sai Allah ya ce a ke aljanna rahama ta ce ina sayya bayuna ina cika ki da bayuna wanda ga dama ke ma huta azaba ta ce ina azabtar da wanda na gada daga cikin bayuna ta yadda ke ma aljanna rahama ta ce ina rahamtar da bayuna ina ra'abin nan ina yin rahama da ke daga wanda na gada ma cikin bayuna sai Allah ya ce muhallu shari'a ce da ke huta da ke aljanna ta hina cika ku da ke huta da ke aljanna ta hina cika ku to kaga ashe duk za su cika ko a annabi yana cewa ma aljanna idan an ka sayya mutane an sayya mutane akwai sarwa gibi duk musulmi an sayya su ke aljanna kuma haruma ta cika ba akwai sauran gidajen da ba su da kowa annabi ce sai Allah shi wata halitta kuma a sai ya sai a cike wannan gibi to ashe shi haka ka san da dun muna abin nan haba muna sare insha Allah tunda sai an halitta su haba da Allah Allah ya kama yake kauna ga Allah malam kan mu yake kauna ga Allah wallahi kar mu yake kauna ga Allah to baka ga baka ga misali matan da ma ba su da maza sai ai musu maza ba kenan duk sai an taba ku sai su yi sai su abin nan wasu sai an yi musu mazana za a harba musu da haka yan kan mutu gwabro ba maki tafi samu da yawa karka damu don ta mutu gwabro ta Allah ya cika mu da aljanna Allah ya sa muna cikin tawagar za a cika da aljanna na'am
وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين to kun ga lokacin da mu shiga wannan sura mun karanta da sanadiyyar da Allah ya saukan mu annabi wannan sura da suratu yusuf makwabciyarta saboda ana cikin amul huzn shekarar da annabi yana cikin damuwa da bakin ciki saboda matarsa Allah ya karbi rayuwarta khadija wan baba ne Allah ya karbi rayuwarsa abu talib annabi yana cikin damuwa sai Allah ya saukar da wannan sura yana ba shi labarin abin da ya faru da ƴan uwa ne annaba da manzanni kuma da suratu yusuf da kissa abin da ya faru da annabi yusuf dan uwa ne irin abubuwan da ya shiga na damuwa amma kuma Allah ya kama ya aiki ya kama ya doki to shine sai Allah ke karkar da shi nan Allah ya ce wa kullan dukkanin wannan kissoshi shine ma'ana wa kullan dukkanin wannan kissoshi da mun kalabarta mutun daga annabi nuhu alaihi salam har karshen kissa ta annabi Musa Allah ya ce naqussu alayka muna kissanta wannan ne gare ka min amba'ir rusuli dangane da labarai na manzanni ai uwanka Allahu akbar saboda me Allah ya ce ma nusabbitu bihi fuadak abinda zamu nutsar da zuciyarka da shi ka ji labarin abin da ya faru da ai uwanka sai ka ji dadi mun fahimta ko Allah ya ce kuma kuma ka sani waje aka fi hadhihi alhaq cikin wannan labarin an ka kissanta ma gaskiya ce ta zo maka wadda babu ƙarya babu shakka akai wa mau'iza kuma akwai wa'azi saboda cikin kissa akwai abin da zama da kafa da kaji labari ka san in ba Allah ba ba wanda ya bada shi lalle labari na na gaskiya kuma za ka san da lalle akwai wa'azi mai girma cikin kissa idan aka labarta maka to shine Allah ya ce lalle da cikin wannan abin da ya zo maka gaskiya ce babu shakka a ciki kuma wa'azi ne wa zikiran lilmu'minin kuma tunatarwa ne ga dukkanin mummunai na'am
wa qul lil ladina la yu'minuna a'malu 'ala makanatikum inna 'amilun وانتظروا إنا منتظرون
Allah ce wa kulka fada lillazina la yu'minuna ga waɗannan da ba su yi imani ba kana ta tunatar da su kana ta wa'azkantar da su amma sun kasa su yi imani Allah ce ka fada da su ka ce da su i'malu ku yi aiki alama kana ta kuwa kan hayyar kun ka rika ma'ana tun me so ya rika hayyar da ya rika tun me so kamar i'malu ba shi tun kenan kowane shi aiki iri yanda yake so yayi aiki akan hayyar da ya rika yana ganin za ta hishe shi inna amilu mu ma masu aiki ne mu musulmi amma wantaziru Allah ya ce ku shaurare inna muntaziru mu ma shaurare za mu ga da mu da ku su wane sun kama hayya mi kadda hayya wanda za a samu mahita hayya mai kai aljanna za a gani na'am ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه وما ربك بغافل عما تعملون Allah ya ce walillahi ghaibus samawati wal ardi ga Allah ne ilimi sanin ghaibus samawati wal ardi ilimi wanda ya kumshi sanin gaibin abin da ke cikin samai da kasai wanda duk ga Allah ne duk wani abu wanda ya buya ilimin shi ga Allah a cikin sama ne ko a cikin ƙasa ba wani wanda ya tarayya ga Allah a cikin ilimin gaibi wanda a cewa yanda Allah ya sani ai kowa ne ya sani babu shi ga Allah ne ya keɓanta wannan ilimi ne yana da cikin ilimukan da sun ka tasirantu ga Allah kawai ya san su to shine Allah ya ce walillahi ghaibu samawati wal ardi ga Allah ne ghaibi ilimin sana abin da ya buya a cikin samai da kasai wa ilaihi yurja'u al-amru kullu kuma ga Allah ne ake mai da dukkan al'amura komai da komai ga Allah ake mai da shi yawma la tamliku nafsun li nafsin shay'a wal amru yawma idhin kagan da haka Allah ce fa abuduhu kai bauta gare shi ya kai bawan Allah wa tawakkal alaihi ka dogara gare shi wa ma rabbuka bi ghafilin amma ta'malun Allah bai kasance ya raba kana ba dangane da abin da kuke aikatawa duk abin da kuke aikatawa Allah ya sani Allah ya sani wa nahnu aqrabu ilayhi ko wa naqra wa nahnu aqrabu ilayhi min hablil warid ko wani bawa Allah ce mun kusa gare shi ya dace shi ta wuya ashe duk abin da muke aikatawa Allah yana gani Allah ka ba mu iko ta abin na iko aikata ayyuka na alkhairi aiki na shari Allah ka ba mu iko guje mishi insha Allah mun kai karshe wannan sura muna roƙo Allah abin da mun karanta daidai cikin ta tun daga farko har karshe Allah ka ba mu lada kuskure Allah ya gafarta mu da dabe cikin zuciyoyin bayansa kuma laihin dadi karewa shine abin nan majalisi na karshe a cikin wannan wata mai albarka wata na Ramadan sai kuma bayan Ramadan insha Allah sai a dora kamar da aka saba insha Allah muna addu'a ga Allah da ya nuna mana tun daga farko wannan wata mai albarka tun majalisi na farko da an kawo da tafsiri har gashe wa shine majalisi na ƙarshe muna jaddada godiya ga Allah da ya ba mu iko da ƙarfin gwiwa babu inin da an kai rati ɓangaren tafsiri wannan rahama ce ta Allah tun daga tafsirin mata a wannan tafsiri na mazaizai da ake yi babu irin da an kai rati kuma gashi kuna ba da haɗin kai kullum sai dai abin da ya ci gaba ba abin da ya ja baya ba ku dai bari cikin kwanakin da ake kwanaki ga sunan na abubuwa na ɗauka hankali sallah ta matso babu natsuwa ga al'umma da yawa saboda da ka zo gida yara su yi mata mata su yi mata amma duk da wannan ba ko bai hana muku ba ku zaka ku bude qur'ani kuna bibiyar tafsiri wannan rahama ce ta Allah Allah wannan rahama ce ta Allah muna addu'a ga Allah alkharan da ake samu tun daga farkon wannan wata har karshen shi Allah ka bamu Allah ka bamu Allah ka bamu kuma abu nabi muna addu'a ga wanda sun ka tallafa mu marayu wannan kwamiti na marayu da an ka assasa yadda kun ka tallafa bara yan uwa marayu an ka sai abinci an ka basu kuma gashi bana ma kun taimaka jiya mu yi muku bayani abin da an samu gidauniya ta marayu wajen jika 200 da 60 da biyar ko to kuma ga hatibanci haka akwai abin da mana haji ashe hagan da yan canje da zo an samu wajen tafsiri na marece eh wani mata ya iso gudunmuwa ta shika biyar allah ɗaya san maka ke a wace abin da za a samu kuma har kowa tana buɗe wannan kwamiti wannan gidauniya za ta yi kwantine na insha Allah sai bayan sallah babba sai bayan sallah layya ta yadda mun ka ga ya dace a tallafa musu cikin wannan sallah wanda muke cewa karamar sallah gashi za a sayan abinci za a sayi sabulu da yan canji sama a tura gidan kowane marayu to haka insha Allah muke so sallan nan ta layya su ma zan kakin layya ya zan kwamiti wannan gidauniya wannan tana da ƙarfi in ya kai a sayi raguna ne a kai gidajensu za a sayi in ma kuɗin ba su kai na sayan raguna ba ko da a sayi babbar dabba ce a yanke a kai nama domin su yi jajibe insha Allah za a yi haka wannan shine alkhairi wanda za mu yi ma 'yan uwa wanda Allah ta tsira wa iyayensu mu sani mu ma muna nan tahi yanda ka gama raye wani sai an gana ka gani don haka mu tallafa kuma wallahi duk mai bada gudunmuwa cikin sha'anin marayu to shi ma Allah zai bashi gudunmuwa yanda kake karkarin marayun da an ka bari zaka inganta rayuwarsu kai ma Allah zai inganta rayuwar naka bayan ka tafi dan haka kan mu kasa a gwiwa ko da an tsaye tsaye suwa wanga karo na wannan sallah to abin hukunci ne ne za a ci gaba ne gaske yana bude duk abin da ka iya tallafa ka tallafa Allah ya hana shi ɗari batan mu Allah ya hana shi ɗari batan mu kuma a wani gaba muna addu'a da su ɗan uwa malam jami'in idan su ga ba da haɗin kai kun ga tafsiri na maraice da na dare duka wannan karatuka duka suna nan duk suna nan cikin tasha da ka shiga duk zaka same su tun daga tafsirin harko har wannan na ƙarshe har ma tafsirin baya duka da an kai ta yi wannan rahama ce ta Allah Allah ya saka musu da alkhairi Allah ya saka musu da alkhairi ku da kuke zawwa ku ba da haɗin kai a sauraron Qur'anin Allah magana Allah Allah ya saka mu da alkhairi gaba daya Allah ya hana shi da ribatan mu Allah ya hana shi da ribatan mu iri yanda Allah yake tsara wannan waskoki muna kallon junan mu Allah ya sa aljanna za mu kalli junan mu haka a ce gashi muna cikin aljanna muna zazzamna haka kun kamin ziyara ina bayani haka Allah ya zama aljanna rahmata wallahi malam komi Allah shi na muna komi Allah karka ce akwai abin da ba Allah ba zai muna ba komi da ka so ziyara annabi ya ce wani wa aljanna malam da ka so ziyara dan uwanka shi ma sai Allah ya sai ya mai ziyara ka kawai ne kuna so haɗuwa da juna sai a haɗu a ta tattaunawa kuma akwai lokacin za a yin musamman abin nan delegation na musamman tawaga a ce yawo mutai mu kai mu wani ziyara sai a zuwa a tattauna bayan an tsare kuma kowa ta ta zuwa ga iyalinsa ko ba nan wahala ba ce ce to ai dare yawa na ana samu na daidaita a ba a huce wuri wallahi a huce wuri ina Allah sai an zo aljanna dai ka gani wannan sai an zo da haka wannan taron namu Allah ya hada fuskokin mu aljanna Allah ya Allah ya hada fuskokin mu aljanna akwai an uwa da yawa wanda an fara tafsirin nan da su su yi tahiya wasu sun tahi gidajensu da su kan sojan sallah amma wallahi da mu su haro dai ayi tafsiri babu su shi yasa idan aka tafsir nan ba a tura ba kullun damuwa ta suke yi da Allah a ce malam Jabir a turo karatu ka ni ce musu a ku yi hankuri ayyuka na sun kai yawa ayyuka na sun kai ma ba haushe ce mi yawa ba mu ta kurege ga gida ga fita ayyuka na sun kai yawa ga tilawa ga wasu Allah gana kenan ku yi hankuri to kuma kaga sai a samu da an samu lokaci an tura musu wannan rahama ce ta Allah rahama ce ta Allah kaga mutum ba yana amma har yau yana samun damuwa ana karatu babu shi to muna musu addu'a ta alkhairi su ma wannan alkhairin da zamu rike tafsiri Allah ya hada da su wasu na kuma umara wasu sun tai umara har su can suna addu'a suna addu'a da Allah ya sanya su cikin cikin wannan abin nan addu'ar likewa to da dukkanin yan uwa masu bara addu'a ta bakunan mu Allah muna roƙonka muna tawassuli da wannan majalisi Allah ka hada bukatocinmu ka biya muna ya Allah duk bukatocinmu na alkhairi Allah ka biya muna Allah ka biya muna Allah ka biya muna akwai ɗaya daga cikin zarata masu wannan aiki di katon gwamro Allah ka ba shi mace da gari di abba abba Allah ka ba abu mace da gari eh wannan bawa Allah shi ma wallahi dare da iska ko ina inda an ce abba holokci yayi ganin ma nan ta ganin nan da na kuskawa to Allah ka bashi mace gari Allah ka bashi mace da za ta ƙara yunkura shi ci gaba da aikin nan ba wanda za ta raganta da shi ce yau babu inda zaka a wanda za ta yau yau a sai zuwa da'awa ba ka tsaya gida sai zuwa da'awa to duk gwamnayen mu masu bukata aure Allah ka basu mata na gari mata Allah ka basu maza na gari masu son tsari Allah ka ƙara musu wanda aihuwa an bukata su Allah ka ba su iya nagari Allah ka ba su iya nagari wanda kasuwanci ya rike da ya rike ya rike musu Allah ka ba su Allah ka haba kasuwancin su ma'aikatan mu Allah ji gaskiya ayyukan su ya Allah wannan kasar tamu ya Allah Allah ka karfafe ta da tsaro mai albarka Allah wannan kasar tamu ka karfafe ta da arziki mai albarka marasa lafiya ya Allah gida ko asibiti Allah ka ba su lafiya musamman ma'aikin mu wata abin nan uwan malam Muhammad Khadir da sarau ƴan uwa kannan mu da dangi masu bara'adoyi na rashin lafiya suke fama da shi Allah ka ba su lafiya Allah Allah ka ba su lafiya Allah ka ba su lafiya duk mabukata daga cikin mu Allah ka san bukata kowa ta alkhairi Allah ka biya mana bukatocin mu na alkhairi bukata wata take ta shari Allah ka kawar da ita ta kasance alkhairi Allah ka tabbatar da gadugan mu akan bauta ka bauta na gaskiya Allah ka karbi rayukan mu kana mai yarda da mu Allah ka yarda da mu Allah ka yarda da mu Allah ka yarda da mu Allah ka yarda da mu wanda shi shine ya asasa wannan masallacin babanmu Alhaji Zaki da dukkanin makarrabansa da malumanmu da sun ga jagoranci wannan masallacin tun daga kan malam Umar Sani har wannan suke mabiyansu wanda suke matattu da rayayyu Allah ka saka musu da alkhairi Allah wanda sun karasu daga cikin su Allah ka lullube kaburburan su da albarka Allah ka lullube kaburburan su da albarka fami wannan alhaji zaki Allah ka ƙara marayu su albarka da babanmu marga alhaji aliyu Allah ka sa ya huta Allah sa ya huta Allah zuriya ta Allah ka ƙara mata albarka ka ƙara mata albarka duk masu ba da gudunmuwa cikin addinin Allah Allah ka karfafi bayansu Allah ka karfafi bayansu ya Allah Allah ka sa su yi aiki hira na iyayensu Allah ka sa su yi aiki hira na iyayensu Allah ka tabbatar duga duga mu akan bautarka na gaskiya Allah ka tsare mu gaba gare mu ka tsare mu baya gare mu ka tsare mu dama gare mu ka tsare mu hagu gare mu ka tsare mu ta ko ina يا الله ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم سبحان ربنا رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين